لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون هو الله الخالق المانع المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta litinin a yau muna hudu ga watan sha'aban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da a uku ga watan biyu shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na takwas a cikin tafsirin suratul mulk a wannan masallaci na ahlus sunna da ke nan bakin kasuwa wuntin dada a nan cikin garin bauchi wanda darasinmu na satin da ya wuce mun tsaya ƙarshen aya ta goma sha tara faɗin allah tabaraka wa ta'ala awalam yarau ila tsairi fawqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli shay'in basir yau insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon aya ta 20 daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin rayuwar mu Allah ya mana jagora Allah ta'ala ya ce amman hadha alladhi huwa jullun lakum
أمن أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم
masha Allah Allah madaukakin sarki yake cewa amman hadhal ladhi huwa jundul lakum waɗannan ayoyi suna da munasaba da ayoyin da muka wuce a baya bayan Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani akan hujjoji da dalilai da suke nuna cikan ikonsa da cikan ƙudurarsa daga ciki akwai daman da ya ba tsuntsaye su tashi su yi shawagi a sama ba tare da wani abu ya togace su ba wanda babu wanda yake rike su in ba Allah mai rahama ba Allah kuma ya soki kafirai mushrikai akan bautan gumaka sannan kuma ya wato maida musu maltani akan cewa babu wani wanda ya cancanci a bauta masa in ba Allah subhanahu wata'ala shi kadai ba to bayan wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya biyo da bayani akan wannan ayoyi da za mu tashi a kansu insha Allah Allah ta'ala ya ce amman hadha alladhi huwa jundun lakum Allah ya ce wane ne wanda kuke da shi wanda yake mataimaki ne a gare ku yansurukum min dunir rahman wanda zai taimake ku koma bayan Allah mai rahama wane ne ya isa ya taimake ku daga azabar Allah waye isa ya taimake ku daga kamun Allah Allah ta'ala ya ce inil kafiruna kafirai ba su kasance ba illa fi gurur face cikin rudi ma'ana sun bari duniya ta rube su amman hadal ladhi yarzuqukum wane ne kuke da shi koma bayan Allah wanda zai azurta ku in amsaka rizqa in Allah ya rike arzikinsa ya kiyasa ko muku arzikinsa wa kuke da shi da zai ba ku koma bayan Allah Allah ta'ala ya ce ballaju abinda ya faru shine su kafiran nan sun nitse sun ƙara nisa fi utuwin cikin girman kai da jiji da kai wa nufur da kuma kauce ma gaskiya da gangan don haka Allah tabaraka wa ta'ala a waɗannan ayoyin yana nuna mana cikin ƙudurarsa akan bayinsa na cewa babu mai azurtawa ko taimakon bayi in ba Allah ba idan kuma Allah ya tashi yi ma mutane azaba to babu wanda ya isa ya taimake su kuma bayan Allah Allah shi ne kadai zai iya taimaka musu idan wani ya kawo musu farmaki to Allah shi ne zai iya ba da ɗauki amma Allah in ya tashi yi ma mutane azaba babu wanda ya isa ya ba su ɗauki shi ne wa huwa yujiru wala yujaru alai Allah yana ba da mafaka daga shallun kowa amma babu wanda ya sai baka mafaka daga kamun Allah saboda haka wannan ayar malamai suka ce kamar yadda Abdullahi dan Abbasin yake cewa da Allah ya ce amman hadhal ladhi huwa jundul lakum yace ma'ana ai man hadhal ladhi huwa hizbun wa man'atul lakum wa kuke da shi wata runduna kuke da ita wadda za ta ba ku garkuwa ko kariya daga kamun Allah idan Allah ya tashi kama ku idan Allah ya tashi yi muku azaba wa kuke da shi wanda shi wannan ɗin da kuke da shi zai ba ku kariya daga azabar Allah wane ne ya isa ya tare azabar Allah ta iso zuwa gare ku in Allah ya tashi azabtar da ku waye isa ya ba ku kariya amman hadha alladhi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman wa kuke da shi wanda zai zama mai baku kariya koma bayan Allah mai rahama idan Allah ya tashi azabtar da ku Allah ya tashi muku azaba babu wanda ya isa ya kawo muku kariya in ba Allah ba shi yasa malamai suka ce wannan istifhamun ne inkari domin a larabci akwai abin da ake kira da istifham istifham shine tambaya a tambaye ka meye kaza waye kaza amma akwai istifhami inkari ana so a kore ne a nuna maka cewa babu fa wannan abin da ake tambayanka sai a tambaye ka a ce akwai ko babu kamar misali nan da Allah ya ce amman hadha alladhi huwa jundul lakum wane ne kuke da shi koma bayan Allah wanda yake mataimaki ne gare koma bayan Allah amman hadha alladhi yarzuqukum wa kuke da shi da zai azurta ku in Allah ya rike arzikinsa kaga amsar ita ce me amsar ita ce babu to asalin maganar ana nuna muku cewa in Allah ya tashi damkar ku da azaba babu wanda ya sai kawo muku dauki idan kuma Allah ya rike arzikinsa to babu wanda ya isa ba ku to shi yasa sai aka kawo wannan istifhami inkari tambaya ce aka yi amma don a nuna maka an kore abin da aka tambaye kan cewa babu shi babu wanda ya isa ya baka wani abu in ba Allah ba kamar misali ne da Allah zai ce a ilahun ma'allah yanzu akwai wani abun bauta tare da Allah yanzu so ake ka ce eh ko a'a a'a ana so a nuna maka cewa me babu wani abin bauta tare da Allah babu wani abin bauta tare da Allah to saboda haka Allah ta'ala ya ce amman hadhal ladhi huwa jundul lakum wai kan wane ne kuke da shi ne kan wanda yake zai zama wato mai ba ku mafaka da kariya a gare ku yansurukum min dunir rahman wanda ya isa ya taimake ku ya kawo muku agaji kuma bayan Allah mai rahama waye isa ya taimake ku ya kawo muku agaji in Allah ya tashi muku azaba a darasinmu na baya mun ji faɗin Allah ta'ala amman a amintun man fi sama an yafsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur am amintun man fi samai an yulsila alaykum hasiban fa sata'lamuna kayfa nadhir mun ji bayani akan cewa yanzu kun samu aminci cewa Allah ba zai iya yi muku azaba ba to sai Allah yake nuna mana to in ya kawo azabar kuma waye isa ya baku agaji in Allah ya tashi kawo muku azaba waye isa ya baku agaji babu wanda ya sai ya ba ku agaji daga kamun Allah in ba koma zuwa ga Allah din ba shi yasa cikin addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yana cewa ya ubangiji wa a'udhu bika minka la uhsi sana'an alaik Allah ina roƙonka tsarinka daga kai ma'ana Allah kai ka tsare ni daga kamunka in Allah ka tashi kama ni to babu wanda ya isa kuma ya bani kariya daga kamunka annabi yana cewa Allahumma inni a'udhu bika اللهم إني أعوذ برحمتك من سخطك وبعفوك من عقوبتك الله إنا روقنك كتسريني الله إنا روقنك البركة رحمتك كتسريني دك عذابك البركة أفورك كتسريني دك فشنك saboda ka shi Allah in ya tashi kama ka to babu wanda ya isa baka dauki in ma kuma wani ne ya biyo ka ya nemi kai maka farmaki to in kana tare da Allah to kwantar da hankalinka saboda in yansurkumullahu fala ghaliba lakum in Allah ya taimake ku to babu wanda ya isa ya ci galaba a kanku amma wa in ya kuzulku in kuka yi watsi da Allah har Allah ya yi watsi da ku ya yi nufin tabar da ku faman zallazi yansurukum min ba'di wane ne kuke da shi da zai taimake ku kuma bayan Allah wa alallahi falyatawakkalul mu'minun Allah ya ce dukkanin masu imani su dogara ga Allah saboda haka shi Allah in yayi nufin ya taimake ku to ba wanda ya isa ya hana taimakon ya iso zuwa gare ku kamar yadda kuma in yayi nufin yayi muku azaba to babu wanda ya sai tare muku azabar Allah ul man yaklaukum bil laili wan nahari minar rahman Allah ya ce ka tambaye su ka ce da su wane ne ya isa ya tsare ku a cikin dare da wuni daga azabar Allah wa ya isa wane ne ya isa ya tsare ku babu wanda ya sai ya tsare ku ba wanda ya sai ya tsare ku saboda haka Allah yana nuna mana cewa shi ke da kudura da iko da in ya tashi yi ma mutum azaba to babu wanda ya isa ya bashi kariya babu wanda ya isa ya bashi mafaka shi yasa ya ce amman hadha alladhi huwa jundul lakum wane ne wai kuke da shi ne kan koma bayan Allah wanda yake mataimaki ne yansurukum min dunir rahman wanda zai taimake ku koma bayan Allah ne rahama inil kafiruna Allah ta'ala ya ce kafirai da kuka ga suna bautan wasu koma bayan Allah ba komai ya jawo musu ba illa suna dawwama ne fi gururi suna cikin rudi ne duniya ne ta rufe su wannan yasa suke ganin akwai wata mafaka da suke da ita koma bayan Allah wannan shine abin da Allah yake faɗi game da Yahudawa a cikin garin Madina a cikin suratul hashri huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwal alhashr ma zanantum an yakhruju Allah yace wa zannu annahum mani'atuhum husnuhum min Allah su Yahudawan sun yi tsammanin cewa katangun da suke da su za su tare su su kare su daga azabar Allah fa atahumullahu min haythu lam yahtasibu Allah sai ya zo musu ta inda basu taba tsammani ba Allah sai ya zo musu ta inda basu taba tsammani ba daga Allah in ya tashi ya kawo muku azaba ya san yadda zai kawo muku azaba ta yadda ba ku taba tsammani ba babu kuma wanda ya isa ya ba ku kariya daga azabar Allah din in ba Allah ba daga Allah ya ce kafirai da kuga suna dogewa suna dawwama akan kafirci suna bautan wasu koma bayan Allah ba komai ya ja musu ba sai dan suna cikin rudin duniya yanzu misali kowa ya yadda cewa in Allah ya tashi kawo azaba babu wanda ya isa ya ba da kariya kuma bayan Allah misali yanzu idan aka zo za a yi taro ga shugaban ƙasa ya zo ga gwamna ya zo ga ministan tsaro ga kwamishinan tsaro ga komai da komai kowa ya haɗu amma sai a kira liman a ce zo ka buɗe mana taro da addu'a in an gama a ce a yi addu'a Allah ya mai da kowa gidansa lafiya ashe gwamna ya yadda cewa wannan tsaron ba su da su mai da shi gida lafiya ba haka ne ko shugaban kasa ya yadda cewa wannan jiniyan da wannan ihu da wannan bindigogin ba su za su mai da shi gida lafiya ba waye isa ya mai da shi gida lafiya Allah shi ne zai mai da shi gida lafiya idan marar lafiya ne yana kwanci a asibiti idan likita ya zo ya gama duk aikin da zai yi sai ce mishi Allah ya baka lafiya ma'ana shi yanzu ya gama nashi saura nawa saura na Allah inda gwamna zai zo gaishe shi sai ya ce mishi Allah ya baka lafiya inda kwamishina mai kula da harkoki na lafiya da sauransu zai zo gaishe shi gashi nan yana kallon shi amma bayan da iya sai dai ta kare a tsakaninsu Allah ya baka lafiya kenan wa ke bada lafiya Allah ne ke bada lafiya Allah ne yake bada lafiya haka in Allah ya turo muku jarabawa ko azaba Allah ya ce to ba wanda ya ce ba ku kariya koma bayan Allah mai rahama ba wanda zai ba ku kariya in ba Allah ba haka to Allah sai ci gaba da cewa amman hadhal ladhi yarzuqukum in amsaka rizqa Allah ya ce sannan kuma tambaya ta gaba wane ne kuke da shi wanda zai azurta ku in Allah ya rike arzikinsa in Allah ya rike arzikinsa waye isai baku ba wanda isai baku idan aka ce yanzu damuna ta shigo amma an ɗau tsawon lokaci ba a yi ruwa ba sai a tafi na sai a tafi masallaci idi roƙon ruwa ko a je a roƙi Allah a ce Allah ka kawo ruwa amma ai duka jihohinmu ko ina akwai kwamishinan ruwa haka ne duk inda ka je akwai kwamishina na water resources akwai ministan ruwa amma idan aka ce yau an rasa ruwa sai mutanen muntin dada suka haɗu suka je suka ce ma kwamishinan ruwa mu yankin mu ba a yi ruwan sama ba ka san hanyoyin da za ka bi ka taimake mu a yi ruwan sama ya ce to dama an ce mahaukata sun fiyawa a muntin dada shi gaskiya ne ko saboda me shi kwamishinan ruwa da ministan ruwa dabararsa tana farawa ne bayan allah ya yi ruwa kafin allah ya yi ruwa bai da dabara amma dabararsa tana farawa ne bayan ruwan Allah ya sauka kwamishina na harkar noma duk dabararsa da turancinsa da rubuce-rubucensa duk za su fara ne bayan Allah ya yi ruwa sai Allah ya saukar da ruwa ashe duk basirarsu na tafiya ne bisa ga rahamar Allah to shine Allah ya ce to wa kuke da shi wanda zai azulta ku in Allah ya rike arzikinsa amman hadhal ladhi yarzuqukum in amsaka rizqa wane ne ya isa ya azurta kun Allah ya rike arzikinsa babu babu ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha duk abinda Allah ya bude ma mutane na rahama don su samu to babu wanda ya isa ya rike wa ma yumsik abinda Allah ya rike kuma fala mursila lahu min ba'dihi ba wanda ya isa ya sako wannan abun in ba Allah ba in Allah ya nufaci ya azurta ku to ba wanda ya isa hana arzikin isowa in Allah kuma ya nufaci ya talauta ku to babu kuma wanda ya sai kawo muku arzikin in ba Allah ba arzikin na hannun Allah ne Allah shi ke rabawa Allah shi ke bayarwa babu wani wanda yake bayarwa in ba Allah ba babu wani wanda yake da tasarrufi akan arzikin duniya da lahira in ba Allah ba in kaga mai arziki Allah ne ya bashi in kaga talaka Allah ne ya ga dama ya talauta shi wannan duka kaddaran Allah ne duka kaddaran Allah ne daga kai baka da iko akan naka arzikin ballantana kuma a je ga arzikin wani kai baka isa ka yi ma kanka ba balle ka yi ma wani baka isa ba don inda kowa na iya yi makansa wani abu dukkaninmu nan gaba daya kowa yana da wani arzikin da yake so a zuciyarsa amma bai samu ba saboda me saboda ba shi ke bayarwa ba ba shi yake bayarwa ba boka baya iya bada arziki bayi bada maganin kasuwa ko ya faɗa ƙarya yake yi domin inda boka na bada arziki tsakani da Allah ya yadda ya zo ya zauna ya rubuta maka lakanin da za ka samu miliyan biyar ka zo ka ɗauki naira ɗari biyu da hamsin ka bashi zai yiwu ina jin dai ba zai yiwu ba yawwa inda lakanin na ci da tirela tirelan kuɗi zai dinga saukewa a gidansa to tabbacin cewa lakanin baya ci ne shi yasa yake zama yana neman abincinsa shi yasa ke zama yana neman abincinsa eh yasa duk boka an ka ganshi matsiyaci yana daji saboda da ya ga takici takicin yiwa ya sunduma daji ya fara noma saboda ka boka baya iya bada komai ba kuma ya iya hana komai baya iya bada komai baya iya hana komai duk abin da kaga ya faru ka samu kaddaran Allah ne abin da kaga baka samu ba Allah ne bai kaddara maka ba Allah ne bai kaddara maka ba to wannan kuma kai ma yana nuna maka na farko shine kar zuciyarka ta alakanta da wani cewa lallai lallai shine yake baka a'a ko da kuwa kaga wani ya dauki nauyinka ya dauki dawainiyanka na'am musulunci ya karantar da kai ka gode masa kar kai butulci amma ka sani cewa dama naka ne Allah yake sako shi ta hannunsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa akwai mutane cikin bayi da Allah yakan keɓance su da wasu falaloli don maslahan bayi Allah yana ba su ne don su zama indararo da arzikin Allah zai dinga isa zuwa ga bayinsa manzala ya ce daga ran da suka hana Allah zai kwace daga wajensu ya mayar zuwa wajen wasu wanda Allah zai ba su su ba wa mutane mun gane ko saboda haka Allah ne yake bayarwa Allah ne yake bayarwa in ka ga arzikinka ya biyo ta wajen wani to Allah ne ya ga dama ya bai turo da arzikinka ta hannunsa amma ba wai shine yake baka ba ba shine yake baka ba to in ka dauka cewa mai gidanka ne kadai yake bayarwa to shi kuma wanda yake da manya-manyan kudade a ingila bai san mai gidanka ba shi kuma ya bashi waye ya bashi kenan yau inda za ku bata ba kuma cewa kai gaje ka bata da mai gidanka ba yau inda wani dalili zai raba ku Allah in ya so ya ci gaba da azulta ka sai azulta ka saboda ka Allah shine yake azultawa Allah shine almani'u shine almu'ti Allah ke bayarwa Allah ke hanawa in kaga an samu Allah shi ya bayar in kaga an wato rasa Allah shine ya hana sannan na biyu karin garin neman arziki kuma ka tsunduma ta neman arziki ta kowace fuska halal da haram domin duk kai komanka da faɗi tashinka don ka samu arziki ba za ka samu ba sai abin da Allah ya rubuta maka iya abin da Allah ya kaddara maka shine iya abin da za ka samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna ruhal qudusi nafasa fi raw'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa tastakmila ajalaha manzo Allah yana cewa mala'ika jibrilu ya faɗa min magana a cikin zuciyata kai tsaye ya ce babu wani ran da zai mutu har sai ya cinye arzikin shi tas sai kuma ya ƙadar da ajalinsa manzala ya ce fattakullaha wa ajimilu fi qalab ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar neman abinci wala yahmilannakum istibqa'ur rizqi an tablughu bi ma'siyatillah kar jinkirin arziki arziki ya ja lokaci bai iso ba kun buga halal kun buga halal bata samu ba manzo Allah ya ce kar wannan ya sa ku ce bari mu taba haram kar wannan ya sa ku ce bari mu taba wancan kofar ku yi hakuri ko ka nema ta haram to babu abin da zai zo maka sai abin da Allah ya kaddara maka in kana so ka huta a duniya to ya zama duniya ba ta gabanka to in ka cire duniya a gabanka to Allah sai ya wadata ka da duk abin da kake bukata a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ja'ala al-humuma hamman wahidan duk wanda ya tattara damuwoyinsa gaba daya ya dunkule su kuma damuwa guda daya shine hammal akhira damuwarsa ta zama kawai ya zai ya gyara lahirarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafahu Allahu mu'natad dunya Allah zai tsare shi Allah zai wadatar da shi daga talaucin duniya sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waja'ala ginahu baina ainihi Allah zai sanya masa arzikinsa a gaban idanunsa Allah zai wadata shi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man tafarraqat bihi al-humum duk wanda damuwoyi suka karkasa masa hankali ya raba hankalinsa kullun damuwansa duniya duniya duniya duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce farraqallahu alaihi shamlahu Allah zai raba masa hankalinsa Allah zai tarwatsa masa tunaninsa waje ala faƙarahu bai ne dai allah zai sanya masa talaucinsa a gaban idanunsa duk inda ya taɓa talauci ne zai zo amma banza allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma walam ya ati himina duniya illa ma qaddara la duk faɗi tashinsa don ya samu duniya ba abin da zai samu a duniya sai abin da allah ya kaddara masa saboda haka shi arzikin allah allah shine yake bayarwa kwaɗayin mai kwaɗayi baya jawo arzikin allah kamar yadda kin mai ki baya hana arzikin Allah isowa in Allah ya ce za ka yi to ko da kai ne ba ka so ka yi arziki wallahi sai ka yi manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce lau anna ibn adama farra min rizqihi kama yafirru min ajalihi la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu ajaluhu manzala ya ce inda dan adam na gudun arzikinsa kamar yadda yake gudun ajalinsa ai ina jin da ba abin da dan adam yake gudun irin mutuwa to inda dan adam na gudun arzikinsa kudi na bin sa yana gudu kamar yadda mutuwa take tana neman ka kana gudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi da arzikinka zai riske ka kamar yadda ajalinka duk yadda ka gudu ajalin zai riske ka duka gama kai komanka ka dauka mutuwar tana can sai ka kama hanyar yamma kana isa sai ka sami tana can tana jiran ka kana jira sai ta cike to haka arziki yake duk inda kake arzikin ka shi yake binka ba za ka ci na wani ba wani kuma ba zai ci naka ba ba za ka ci na wani ba wani kuma ba zai ci naka ba sannan kuma karkashin wannan jin cewa Allah shi ke azultawa kamar yadda yake yawan maimaitawa ba kuma dama ce aka baka na ka zauna ka ce kana jiran Allah ya kawo maka ba a'a alama ta cewa za ka mutu a talaka fakiri shine ka zauna a gida alaman cewa kai kaddaran ka kaddaran talauci ne shine sai ka zauna a gida da amma daga sanda ka fita nema to daga nan za ka gane ashe kaddaran ka akwai kanshin arziki a ciki amma haka kurin ka zauna a ce kana jiran kaddaran Allah a to wannan kuma yi baka fahimci menene tawakkali ba tawakkali shine abu biyu fa idza azamta fatawakkal ala Allah in ka yunkura ka tashi ka fita nema to sai ka ce Allah ga shi ga ƙoƙari daidai na yi amma dace dacewa daga wajen kai amma sai ka ce Allah ga ni ina zaune arziki kuma daga gunka ne to ya haka zai arzikin daga wajen Allah ne ko ina ka ji Allah ne zai baka amma ya ce in kana so ya baka tashi ka fita tashi ka ji ka nema annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law annakum tatawakkaluna ala allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at inda kuna dogaro ga Allah yadda ya dace ku dogara ga Allah da Allah ya azulta ku irin yadda yake azulta tsuntsu yaya tsuntsu yake sai manzo Allah ya ce yaghdu khimasan tsuntsu yana sammako ya fita cikin sa ba komai yana mi sammako ya fita ba zama yake yi ba taghdu khimasan sai ce wata ruhu bi sai kuma ta dawo cikin ta a cike ashe in baka yi sammako ba baka yi dogaro ga Allah ba ashe sai ka yi sammako ka tashi ka fita shine sai ka yi dogaro ga Allah to shine kuma sai Allah ya azurta ka sannan abu na uku wannan yana nuna mana duk abin da ka gani a wajen wani na arziki to kar kai hasadansa illa iyaka kai ma ka koma ka ce Allah ya baka duk na wajen Allah bai kare ba ba dalilin hasada ba dalilin bakin ciki dan me zaka yi hasadan wani dan me zaka yi bakin cikin wani shi ma da ka gani a wajensa ba shi ya ba ma kansa ba bai kuma tsara cewa hakan zai same shi ba Allah ne ya bashi Allah ne ya tsara masa kai ma ka je ka roki Allah mai yiwa in alkhairi ne sai Allah ya baka din dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce akwai cikin bayina wanda ba abin da zai gyara su in ba talauci ba inda na wadata shi da ya lalace saboda haka wani kana ganin shi mutumin arziki mutumin kirki ustazu ustazu kullum a sayan gaba a masallaci wallahi abin da yake kawo shi talauci ne ran da ya yi kuɗi to akwai tsiya ran da ya kuɗi akwai tsiya to Allah kuma yana son shi da rahama to sai ya haɗa shi da talauci 5 and 6 sai faɗa ma talauci duk yadda ya sa kafansa kai ma ka sa na ta kafan daga yana isa kai ma ka isa yana ɗan kafansa ka ɗan kafanka daga kullum shi da talauci 5 and 6 ba ran da za su rabu har sai ya isa aljanna saboda ka ashe watakila talaucin da kake ciki ma rahamar Allah ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar alkiyama za a zo da wani mutum cikin yan duniya dan aljanna ne shi annabi ya ce za a zo da shi ran tashin kiyama tunda aka halicci duniya duniya ba taba ganin talaka ba irinsa ba ranar kiyama za a tada kowa na farko da na ƙarshe ba to a wannan taron duniya tun daga kan annabi adam har zuwa mutum na ƙarshe duniya ba taba haska talaka talaka wanda talauci yaman ne shi ba irinsa amma sai dai talaucinsa bai lalata shi ba mumini ne shi dan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yusbahu fil jannati sabgha sai a dan tsoma shi a gidan aljanna dan mai tsoman lifton a gidan aljanna uhul sai a fito da shi sai a ce da shi yabna adam ya kai dan adam hal marrabika na'imun qattu hal marrabika shiddatun qattu tunda kake ya kai dan adam ka taba ganin tsanani har ra'aita husan qattu ka taba ganin talauci fa yaqulu la wallahi ya rab sai ce a'a wallahi Allah ni ban taba ganin talauci ba ban mun taba kimiya da wani abu tsananin rayuwa ba ya fi kowa talauci a duniya fa yanzu a cikin garin Bauchi na aka ce a fito da yanda ya fi kowa talauci ai ba fasalin sa ba kyan gani yayi ko ba haka bane a ce ya fi kowa talauci a cikin garin baucin nan ba zai gani da kyau ba balle a ce maka wanda ya fi kowa talauci a najeriya balle a ce maka a halin yanzu wanda ya fi kowa talauci a duniya duk duniya ba talaka irinsa to wannan ana nuna maka tun daga kan annabi adam har ƙarshen duniya duniya ba ta taɓa ganin talaka irinsa ba amma ɗan tsome na ɗan sakwanni a gidan aljanna ya sa ya manta da wannan duk talaucin da ya fama da shi a duniya allahu akbar kaga daɗin gidan aljanna janareto ba da dinga mutuwa aljanna ba a duniya ne ake ɗauke wuta ko? a gidan aljanna kan ma batun ɗauke wuta Allah ka samu dace ya san shi ɗan najeriya yanzu cikin abin da ya fi damuwa da shi akwai wuta kuma cikin abin da ya fi ba shi matsala kenan shi ne wuta Allah ka shiri ne ba saboda ka a gidan aljanna ba dauke wuta bai wa kwamishinan gidan aljanna ma wani babban mala'ika ne shine kwamishinan wutar lantarki ka gwaye ba dauke wuta yi Allah ka kai mu aljanna saboda haka kaga gidan aljanna wato wannan na nuna mana cewa duk yadda talauci ya baka tutu a duniya in kai hakuri ka rike imaninka zaka ribace shi a lahira saboda haka Allah ta'ala ya ce amman hadhal ladhi yarzuqukum in amsaka rizqa wa ya isa ya azurta kun Allah ya rike arzikin sa Allah ta'ala ya ce ballancu kafirai sun kada nitsewa fi utuwin cikin wato taurin kai da dogewa akan bata da kafirci wa nufur da kuma kauce ma wa'azi da gudun wa'azi Allah sai ya ce afa man yamshi mukibban ala wajhihi Allah ya ce yanzu wanda yake tafiya a kifi akan fuskansa shine yake ahada mafi shiriya an manyan shi sawiyan ko kuma wanda yake tafiya a miƙe ala siratin mustaqim akan hanya madaidaiciya Allah ya ce yanzu wanda yake tafiya a kifa akan fuskansa kafiri ne shi yana tafiya a kifa akan fuskansa Allah ta'ala ya ce shin shine yake kan hanyar daidai ko kuma mumini wanda yake tsaye akan hanya madaidaiciya wane ne yake kan hanyar daidai da wanda yake tafiya akan fuskansa mukibban ala wajihi a kifa akan fuskansa da kuma wanda yake tafiya akan hanya madaidaiciya Allah yana cewa matsalul fariƙaini kal'a'ama wal asammi wal basiri was sami' hal yastawiyani matsala Allah ya ce matsalul fariƙaini misalin hanyoyin nan guda biyu in kana so ka gane yaya hanyar kafirci da musulunci yake imani da kafirci tauhidi da shirka sunna da bid'a Allah ya ce kal'a'ama kamar misalin makaho ne wal asam da kuma kurma was sami'i da mai ji wal basir da mai gani Allah ya ce hal yastawiya ni matsala za su zama ɗaya misalin su ɗaya ne ba iri ɗaya bane to shine Allah yake cewa afa man yamshi mukibban ala wajihihi yanzu wanda yake tafiya a kife akan fuskansa a hada shine yafi shiriya an manyan shi sawiyan ko kuma wanda yake tafiya a miƙe ala siratin mustaqim akan hanya madaidaiciya duk wanda yake tafiya akan kafirci yana tafiya ne a kife shi yasa ran tashin kiyama ma za a tashe shi a kife akan fuskansa annabi sallallahu alaihi wasallama yace makafirai yace ma sahabbansa ran tashin kiyama Allah zai tashi kafuri a kifi akan fuskansa sabai suka ce ya manzan Allah ta yaya kafuri zai tafiya akan fuskansa ran tashin kiyama annabi ya ce Allah da ya bashi dama ya yi tafiya da kafansa a duniya ba zai iya sa shi tafiya da fuskansa ran kiyama ba zai yi ko ba zai yi ba zai yi kafar yanzu a duniya wane ne ya bashi dama ya taka da ita Allah yau in Allah ya ga dama ya rike kafar ya ce masa zauna dole ya zauna dole ya zauna afa man yamshi mukibban ala wajhihi ahada Allah ya ce yanzu wanda yake tafiya wato a kifi akan fuskansa shine mafi shiriya an man yamshi sawiyan ko kuma wanda yake tafiya a miƙe ala siratin mustaqim akan hanya madaidaiciya shi yasa yake cewa awa man kana maitan fa ahyaynahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kamar masaluhu fi zulumati laysa bi kharijin minha Allah ya ce yanzu wanda yake matacce ne sai muka rayar da shi kafiri matacce ne shi amma sai muka rayar da shi muka rayar da shi da imani muka bashi haske yana tafiya a cikin mutane cikin haske kamar masaluhu fi zulumati Allah ya ce yanzu za su zama ɗaya za su zama daidai da wanda ke cikin dubbanni laisa bi kharijin minha wanda ba zai taba fita daga cikin wannan duhun ba afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ma Allah ya ce yanzu wanda yake da masaniya ya san cewa abinda aka saukar maka daga wajen ubangijinka shine gaskiya yayi imani mumini Allah ya ce da yake da makaho kafiri ba za su taba zama ɗaya ba saboda haka da mumini da kafiri ba ɗaya bane zallan ni'imar imani da Allah ya yi maka ni'ima ce mai girma ni'imar imani kagare ba sayanta ake yi ba din tabbas ni'imar imani inda sayanta ake yi da mafiya yawan mu yan yawa habu hamli ba za mu samu daman saya ba ba za mu samu daman saya ba wannan na cikin rahamar Allah duk abin da dan adam yake tsananin bukatansa a rayuwa Allah sai ya rike shi a hannunsa sai ya sanya shi kuma ya fi komai arha yanzu iskan da muke shaka tsakani da Allah inda a ce yadda ake raba palliative na gwamnati ana raba tallafi da haka ake layi a karbi tallafin numfashi da ya za a ce ga kwamishinan kula da numfashi ai da wasu mutum uku ne za su kwashe na jihar gaba daya amma saboda numfashin a wajen Allah ne gwamna yana gani sai ya kwanta ya mutu ya barka baka da ko sisi shugaban ƙasa yana kan kujeran mulki Allah sai ya ce mala'ikan mutuwa je ka ɗauko shi numfashinsa ya ƙare sai ya mutu ya barka baka da ko sisi ɗan gwamna sai ya mutu ya barka yanzu inda sayan numfashi ake yi da gwamna bai saya ma ɗansa ba da kai ba za ka samu dama ba kalli ni'ima ta imani kalli ni'ima ta ruwa da ruwa da man fetur wani dan adam ya fi bukata ruwa man fetur ko ba shi za ka rayu amma ruwa fa waje allah min almayi kulla shayin in dai kai abu mai rai ne to da ruwa shi ne rayuwanka to allah cikin ikonsa sai sanya ruwan ya fi bai arha yanzu inda gwamnati ne ke kula da ruwa a ƙara farashin lita a rage a ƙara farashin lita a rage ai da mun mutu da mun mutu yawan ruwan naira hamsin yanzu ya fi yawan man fetur ɗin dubu ɗaya haka ne ko baka ba idan ka samu ka siyo fetur ɗin dubu da ruwa fiye wata na naira hamsin fiye wata naira hamsin nan ya ninka yawan man dubu ɗaya nan to yanzu inda ruwan ma haka ake zuwa a saye shi a daddana maka lita amma matsa muku wanda za ku sha ku yi girki ku yi wanki da wanka kai da iyalanka da abubuwa da yawa sai dai mu basu wanka da wanki da za a haƙura da su ka siyo ruwa lita ɗaya dubu ɗaya da wani abu kuma zuwa yi wanka can ma ya sau ɗaya za a yi ko ai kaɗan kaɗan za a dinga bi doka za a sa a gida alhaji zai sa doka a gida billahi lazi a gidan nan kullum kowa ƙaramin kofi da ɗaya ni uku kowa da ɗaya to amma kaga da yake allah ne ke bada ruwan allah ne ke bayarwa allah mun gode maka da haka allah ya ce afa man yamshi mukibban ala wajihi ahada an man yamshi sawiyan ala siratin mustaqim sai ya ce kul huwallazi
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا سلفة فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون masha Allah Allah ta'ala ya ce kul huwa alladhi ansha'akum Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da mana bayani akan wasu dalilai da za su kada tabbatar mana da cewa Allah madaukakin sarki shike da cikan iko da kudura akan bayinsa Allah ya ce kul ka ce da su huwa alladhi ansha'akum Allah shine wanda ya fara da halittanku Allah shine ya fara halittarku wa ja'ala lakumus sam'a Allah shi ne ya sanya muku ji wal absara ya sanya muku gani wal afidata Allah shi ya sanya muku tunani da zuciya amma kalilan Allah ya ce ‘yan kaɗan ne daga cikin kuma kaɗan sosai ta shukuru da kuke godiya ma Allah ‘yan kaɗan ne kuke godiya ma Allah bayan Allah shi ne ya ƙagi halittarku daga babu Allah shi ne ya samar da ku a bayan ƙasa hal a ta'alal insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira Allah ta'ala yace lokaci ya zo a lokacin da dan adam babu shi ba labarinsa idan shekaran ka 50 to shekara 51 babu kai a lissafin mutanen duniya ba a san da kai ba ba a san da kamanninka ba babu kai a lissafin abinci ba kai a lissafin kayan sallah ba wanda yake lissafi da kai ba wanda yake tunaninka ana nuna maka kuma cewa tun da kai farko za ka yi ƙarshe nan gaba kuma za a sake zuwa lokacin da kuma za a yi babu kai haka Allah ta'ala ya ce kul ka ce da su huwan ladhi an sha'akum Allah madaukakin sarki shine wanda ya kage halittarku wa ja'ala lakumus sam'a Allah shi ya azurta ku da ji kunnuwanku Allah ya ba ku kunnu kuma ya sanya kuna ji wal absara ya azurta ku da gani wal afidata da tunani kaga wayannan ni'imomi ne manya guda uku ni'iman farko ji ni'ima ta biyu gani ni'ima ta uku hankali duk wani abin da zaka nema a duniya to yana ɗauruwa ne akan wayannan ni'imomi guda uku kana ji kana gani kana da hankali idan siyasa ce zaka yi dole sai da wayannan ni'imomin da Allah ya maka guda uku domin Allah ya cire maka tallafin ji da gani da hankali wa zai zaɓe ka matsayin gwamna akwai babu yanzu haka za ka ce ga ɗan takarar gwamna makaho tsakani da Allah wa zai zaɓe shi to gwamnonin yanzu da idansa biyu ma yana gani aka kare da shi balle makawo idan aka ce ga ɗan takarar gwamna kurma wa zai zaɓe shi idan aka ce ga ɗan takarar gwamna mahaukaci wa zai zaɓe shi da hankalin ma wasu sunan hankali ne kawai ina kuma ga ya haukace hauka ma'anawiya hauka hissiya ai kuma an samu matsala ne kashe duk abin da za ka yi a duniya to yana ginuwa ne akan wayannan ni'imomi guda uku ji gani da hankali in Allah ya kwace su to dole komai na rayuwanka ya tsaya Allah ta'ala ya ce kalilan ma tashkuru Allah ya ce amma ɗan kaɗan ne daga cikin kuke godiya ma Allah domin godiya ma Allah yana da rukunai ne guda uku rukuni na farko shine ka yadda cewa ni'imar nan ba wanda ya baka shi in ba Allah ba wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da ka samu na ni'ima to daga wajen Allah ne na biyu shine ka sarrafa ni'imar bisa ga yadda Allah yake so kaga wanda Allah ya bashi kunni ya bashi ji ya kuma tafiyar da jinsa wajen sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe kaga bai yi godiya akan ni'imar da aka bashi ba wanda Allah ya bashi gani ya sarrafa ni'imar a kallace-kallacen banza da wofi bai yi godiya ma Allah akan ni'imar da ya bashi na gani ba saboda ka san shi wani bai da lokacin bude Qur'ani ya karanta shi bai da wannan time time ɗinsa na kalle-kallen fina-finai ne saboda ka zai iya zama awa hudu biyar yana kallon fim ya gama da wannan ya shiga wannan ya gama da wannan ya shiga wannan amma ƙwar'ani bayi da minti goma na rayuwarsa kullum ƙwar'ani bayi da wannan wannan khasir duniya wal akhira wannan yayi asarar duniya yayi asarar lahira a ce ka samu lokacin kallon fim amma baka da lokacin ƙwar'ani baka da lokacin ƙwar'ani dama mutane duk abin da aka ce yana da alaka da addini allan da ya mana wannan ni'imomin da muke takama da su shine kuma muke masa butulci daga duk abin da aka ce yana da alaka da addinin nan na allah to ba ma ma so a sako mana shi yanzu ka ɗauki misali masallatanmu na juma'a yana da wahala yana da wahala ka samu masallacin juma'a da liman zai hau mimbarin juma'a da cikakkun sahu guda biyar a gabansa yana da wahala yana da wahala akwai wanda yanzu ya yi ganka ka taho masallaci sai daga maka ne ce ya malam muna tahowa mana tun da kai ka dage za ka samu aljanna kai ku fara gaba ko yanzu dai muna tadi tukuna za mu taho daga baya saboda haka shi bai so abu a bata masa lokaci shi abun da yake so da ya zo yana shimfiɗa sallayansa a ce kumu ila salatikum shi abin da yake so kenan haka bayi so ya zauna a bata man lokaci daga in sun tawo ma daga nesa suka ji ba a tada sallah ba to za su tsaya su yi guruf a can su tsaya suna tarin banza da wofi suna jiran cewa wasu da an tada sallah sai su shimfiɗa sallayansu a can yadda suka ga dama yana gama sallansa mala'ikan kuma sai bulbula masa kansa ya samu aljihu daga sallar kayan aikin banza ka ba ta lokacinka amma Allah ya ce kalilan ma tashkuru in kaɗan ne kuke godiya ma Allah saboda ɗan adam Allah ya ce innal insani li rabbihi lakanud ɗan adam akwai taurin kai da butulci ma Allah wa kana al insanu kafura ɗan adam yana da butulci shi yasa wani malami yayi littafi sunan littafin tafdilul kilabi ala kathirin mimman labisa thiyab yace yadda kare ya fi da yawa daga cikin masu sa riga hankali taɓija daga ciki ya ce shi kare in ka kyautata masa na kwana uku zai iya shekara uku bai manta da kai ba amma ɗan adam in ka kyautata masa na shekara uku kafin kwana uku zai iya mantawa da kai kan kwana uku zai manta da kai butulci gina irin da ɗan adam butulci irin da ɗan adam to butulcin ya faro daga allah ne kafin kuma ya iso zuwa ga sauran mutane haka Allah ya ce qalilan ma tashkurun Allah ya ce qul huwal ladzi zara'akum Allah ya ce ka ce da su Allah shine wanda ya kage halittan ku sannan duk ku gama rayuwar da za ku yi a duniya wa ilayhi tushrun zuwa ga Allah kuma za ku koma jama'a mu lura motsi kadan Allah sai ya ce mana za mu koma zuwa ga Allah motsi kadan Allah sai ya ce mana za mu koma zuwa ga Allah saboda Allah yana so nuna mana karfa mu rakkana duk wannan kasuwar da muke ci a duniya za mu cinye za ta ƙari ƙarshen tika-tika tik kowa zai koma zuwa ga Allah da barawo da mai tsafi da dan sani da dan sara suka da dan kidnapping duka kowa zai koma zuwa ga Allah kowa zai koma zuwa ga Allah wanda ya zo masallaci akwai ran da zuwa masallacin zai kare mai karatun qur'ani akwai ran da karatun qur'anin zai kare mai sadaka akwai ran da sadakan za ta kare mai zuwa bayan gari akwai ran da zuwa bayan gari zai kare mazinaci akwai ran da zinar za ta kare farawo akwai ran da sata za ta kare maha'inci akwai ran da ha'incin zai kare azzalumi akwai ran da zaluncin zai kare dan kidnapping akwai ran da kidnapping din zai kare za a koma zuwa ga Allah wa ilayhi tuhsharun Allah zai tattara mu duka zamu koma zuwa gare shi duk mu gama kai komon mu mu gama duk cin kasuwan da zamu ci a duniya inna rabbaka labil mirsad Allah yana can madakata yana jiran kowa kuma zamu koma zuwa ga Allah shi yasa motsi kadan in Allah yayi magana yayi magana sai ya ci mana zamu koma zuwa ga Allah za a koma zuwa ga Allah za a koma zuwa ga Allah wannan shine abin da ake so kowane musulmi ya dinga kwana da shi na tashi a ransa cewa akwai ran da zai yi motsi na ƙarshe a duniya akwai ran da idanka zai kyafta kyaftawan ƙarshe akwai ran da ƙafarka za ta taka takawan ƙarshe akwai ran da liman in ya shiga gabajen sallan nan to yana fita ya ja sallan ƙarshe kenan kai ma mamu akwai ran da in kai sallah ka yi na ƙarshe kenan idan shago ne kake da shi wallahi akwai ran da in ka shiga shagon kana kama shagon ka rufe shi kenan ka rufe kenan mai yiwa kuma in ka bude shago kuma ba kai za ka rufe ba mai yiwa wata rana za ka fito gida ya'ya suna baba sai ka dawo mata suna sai ka dawo sai ka dawo ashe dawo da kai za a yi mai yiwa za ka shiga gidan ne abokai da 'yan anguwa suna sai da safi sai da safi ashe gobe da safin janazan ka za a yi saboda ka duk abin da za a yi akwai da za a koma zuwa ga Allah duniyar nan kuma duk yadda ta maka daɗi wallahi takaitacciya ce ba ta da tsayi ba ta da tsayi takaitacciya ce gaba ɗaya duka duka ka gama shekarunka hamsin sittin saba'in a duniya wallahi duka gama in an kwatanta lokacinka da lokacin lahira ba kai awa ɗaya ba ba kai awa ɗaya ba duk bai wuce zaman da muka yi daga farkon tafsirin nan zuwa yanzu ba iya rayuwarka a duniya kenan اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد الله يقول سني إيا كرلا يقول دنيا واساني دوركي واساني yadda kaga yara suna wasa Allah ya ce haka duniya take motar da kaga kana hawa Allah ya ce irin yadda kaga motar gongoni na yaro haka motar ka take yadda kaga gidanka nan irin yadda kaga yara suna gina gida a saman yashi haka gidanka yake wasa ne in ka ɗauki duniya da zafi ma za ka yaudari kanka yadda ka ga yaro yanzu zai ɗauko taya yana kaɗawa yana gudu yana ce taya na tafi gudu bayan kuma bai san shi ne mai gudun ba amma yana ce tayarsa tafi gudu wallahi allah ya ce haka kai ma duniyar take irin yadda yaron ne yake kallon duniyar yake kallon tayan nan kamar ita take gudu bayan shi yake gudu haka duniya irin kallon da kake mata ke yadda kake kallon ta ba haka take ba wata fakurun bainakum a gama alfahari da fariya tsakaninku wata kasurun fil amwali wal aulad da gasan tara duniya da gasan tara yaya Allah ya ce ka masali ghaifi a ajabal kuffara na batuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama Allah ya ce misalin duniya in gana suka gane Allah ya ce kamar ruwan sama ne da aka saukar da ruwan sama sai tsiron da ruwan saman ya tsanar ya burge manoma Allah ya ce bayan gona ta yi kyau ta yi koriya shar sannan sai gonan ta koma ta bushe ta koma yalo-yalo sannan kuma ta koma karmami Allah ya ce amma duk a gamacin duniya wa fil akhirati azabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan Allah ya ce lahira gida biyu ne ko dai azaba mai radadi ko kuma gafara da yardan Allah Allah ya ce amma ina ƙara tuna muku kar ku manta wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba komai bace face jin daɗi ne na ruhi kar ku taya kuna gasan tare duniya ya za a yi sai Allah ya ce sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardus samai wal ard Allah ya ce ku yi gaggawa ku yi gasa wajen samun gafaran Allah da kuma aljannan da fadinta ya kai fadin sama da ƙasa Allah ya ce ku yi gasan tare lahira amma duniya kan a shi yasa kaga da Allah ya zo bayani a ayoyin da muka wuce a baya da yace huwal ladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan sai yace famshu fi manakibiha Allah sai ya ce ku tafi ku yi tafiya a bayan kasa wa kulu min rizqihi ku ci daga arzikin Allah kaga wajen neman arziki sai Allah ya ce kai tafiya amma wajen dawowa zuwa ga Allah fa sai ya ce fafirru ila Allah Allah ya ce ku debo da gudu ku dawo zuwa ga Allah mana wajen neman duniya ka bi a sannu sannu amma wajen neman rahamar Allah da gafaran Allah da komawa zuwa ga Allah Allah ya ce a fita da gudu karkai sanyi karkai sanyi domin nan ne in an nema ba a asara hassan albasari yana cewa ya ma'asharar shabab alaikum bil akhirati fadluha yana cewa ya kutan dandazon matasa yace ku tashi ku nema lahira ga lahira can ku je ku neme ta yace fa kathiran ma ra'ayna man talaba al akhirata fa adrakaha ma ad dunya yace da yawa mun ga wanda ya nema lahira da Allah ya tashi bashi sai ya hada masa da ribar kafa ya bashi duniya da lahira a tare ya ce wa maro aina ahadin talabar duniya fa adraka hama al'akira ba mu taba ganin kuma wanda ya nema lahira ya sami wanda ya nema duniya ya samu duniya da lahira a haramu ba taba samu haka ba amma lahira in ka neme ta za ka samu lahiran kuma ka samu duniya amma duniya in ka neme ta ba lallai ka same ta ba kuma ko ka same ta ba za a haɗa ma da lahira ba man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ya wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura abinda muka faɗi dai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya kai mana sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته